أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar laraba a yau muna sha tara ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha tara ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar cikin tafsirinmu na littafin Allah maɗaukakin sarki a jiya mun tsaya a kan aya ta ɗari da hamsin da bakwai a cikin suratun safat yanzu insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta ɗari da hamsin da takwas bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا بينهم وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين نعم الله يشي وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا suka sanya tsakanin Allah maɗaukakin sarki da tsakanin ma'ana mala'iku ko aljanu nasaban akwai dangane suka sanya dangane da nasaba tsakaninsu walaƙari alimatul jinna alhali waɗannan mala'iku ko waɗannan aljanu sun sani innahum la muhdarun su ababen halattowa ne subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah amma yasifun dangane ga kubuta daga barin abin da suke sifatawa illa ibadallahi almukhlasin sai dai bayan Allah waɗanda Allah ya sarkake ubangiji Allah madaukakin sarki yana ambata mana ko yana ci gaba da yi mana bayani irin abin da mushrikai suka sanya wa Allah naɗa ko na ‘ya'ya mata’ wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsarkaka ya ɗaukaka ga barin ya zama yana da ɗako yana da ‘ya'ya. Allah yana ambata mana cewa wa ja'alhu bainahu wa bainal jinnati nasaba sun sanya tsakanin Allah maɗaukakin sarki da tsakanin waɗannan mala'iku akwai nasaba wasu sun fassara aljinna ana nufin mala'iku da haka suka sanya cewa tsakanin Allah da waɗannan mala'ikun akwai nasaba ta wace fuska ta nuna cewa su mala'ikun ‘ya'yan Allah ne mata kamar yadda muka karanta jiya suke faɗa. To, waye iyayensu, inda kun ce ‘ya'yan Allah ne mata suka ce iyayensu sarawatul jinni, mana ‘ya'ya ne na manya-manyan aljanu, su ne suka haifi waɗannan mala'iku waɗanda kuma mala'ikun ‘ya'yan Allah ne. To, wani suka ce shi ne ma'anar waje alubai na huwa bai na jinnati na saba. suka sanya tsakanin Allah maɗaukakin sarki da waɗannan mala'iku cewa akwai nasaba mana kamar ‘ya'ya ne na Allah maɗaukakin sarki. Wada ƙari alimatul jinna, alhali waɗannan mala'iku sun sani innahum su waɗancan waɗanda suka sanya wa Allah ‘ya'ya la muhdaruna za a halatto da su cikin azaba. Mana akwai ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tara su gaba ɗaya. Wasu kuma suka fassara aljinna da cewa ana nufin aljanu. ja'alu bainahu wa bainal jannati nasaba suka sanya tsakanin Allah madaukakin sarki da waɗannan aljanu nasaban akwai dangane ana suka maida aljanu wasu suka ce sun maida aljanu kamar ƴan uwa ne na Allah madaukakin sarki mun san a cikin mushrikai akwai masu bautawa alloli guda biyu akwai Allah na sharri akwai na alkhairi to sai suka ce waɗannan ƴan uwan juna ne don haka suka ce da Allah maɗaukakin sarki da waɗannan aljanu ko da wannan aljani ko iblis to akwai yan uwantaka shine dangane ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah madaukakin sarki ya daukaka ga barin abin da suke faɗa daukaka mai girma da haka kowanne aka fassara ne duka abu ne mara kyau sai Allah ya ce wa laqad alimatul jinna su waɗannan aljanu sun sani cewa innahum lamuhdarun cewa za a tara su za a zo da su ranar tashin alkiyama ana waɗannan da aka bautawa kuma bayan Allah da waɗanda suka bauta musu duka Allah zai tara su waɗannan kuma da suka sanya wa Allah kishiya suka ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne ko suka ce aljanu suna da nasaba da Allah maɗaukakin sarki dukkanin su labu zaruna Allah zai tattara su za su zama za su game da azaba ta Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah amma ya sifuna dangane da abin da suke sifatawa na dangana wa Allah da idan mun duba alkur'ani za mu ga kalmar subhanallah tana zuwa ne don tsarkake Allah maɗaukakin sarki daga kishiya daga abokin tarayya akwai wurare da dama da Allah ya ambace ta yayin da aka nasabta masa ɗa aka ce Allah yana da alwalad misali Allah ya ce wa qalu taqazallahu walada sai Allah ya ce subhana bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun a wani gurin Allah ce ƙalu taƙazallahu walada sai Allah ce subhana huwal ghaniyu lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard in indakum min sultanin bihaza ataquluna ala allahi ma la ta'lamun a wani gurin Allah ce wa ƙalu taƙazar rahmanu walada sai Allah ce me subhana bal ibadun mukramun a wani gurin Allah ya ce law arada Allahu an yattakhiza waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha sai Allah ce me subhana sarki ya tabbata ga Allah huwallahu alwahidul qahhar a wani gurin Allah ce ma kana ma kana lillahi an yattakhiza min waladin subhana idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun to haka zakai ta gani dai inda aka raba wa Allah da sai Allah ya kama ganin tsarkakewa da haka lafazin subhanallah kalma ce da ke kunsar tsarkake Allah maɗaukakin sarki daga dukkan wata tawaya yayin da ka ce subhanallah ma'ana abin da ka ce Allah ya tsarkaka daga abokin tarayya Allah ya tsarkaka daga wani wanda zai kama da Allah a cikin ma'ana siba ko a zaki ma'ana Allah ya tsarkaka daga duk wani aibi da duk wata tawaya dukkan mu subhanallah tana ɗauka shi yasa anan ma ana maganar dangana wa Allah da Allah ya ce subhana tsarki ya tabbata ga Allah subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah amma yasifuna dangane da abinda suke tabbatarwa dangane da abinda suke siffatawa su waɗannan mushrikai sai Allah ce illa ibadallah sai dai bayin Allah illa anan istisna'i ne munqati ay lakin ibadallah kaga su bayin Allah al-mukhlasina waɗanda Allah ma'ana ya tsarkake to waɗannan su ba sa dangana wa Allah maɗaukakin sarki ɗa ba sa cewa mala'iku ‘ya'yan Allah da haka waɗannan suna nan akan bauta wa Allah maɗaukakin sarki ba tare da sun haɗa shi da kowa ba wasu malaman tafsiri suka ce da Allah ya ce wa laqadi alimatul jannatu innahum la muhdaruna aljanun sun san cewa za a tara su cikin azaba sai Allah ce illa ibadallah sai dai bayan Allah na ƙware al-mukhlasin wanda Allah ya tsarkake waɗannan ba za su zama cikin waɗanda za a tara cikin azaba ba amma ibnu kasir ya kawo wannan fassara yace wa fi hadha allazi qalahu nazar cikin wannan fassara da imam ibnu jarir ya kaito akwai duba a ciki ma'ana fassara farko ta fi ma'ana cewa Allah madaukakin sarki ya tsarkake bayinsa tsarkakakku daga dangana wa Allah madaukakin sarki da dan haka duk wanda kaji ya dangana wa Allah kishiya ya ce Allah yana da ɗa ko Allah ya sifatu yana da mata ko Allah yana da abokin tarayya ko kuma ma ya ce wani Allah ne ko ya ce komai Allah ne babu shakka wannan ba bawan Allah ba ne tsarkakaki bawan Allah al-mukhlas wanda Allah ya tsarkake ko al-mukhlis wanda ya tsarkake Allah da bauta baya dangana wa Allah kishiya yana shaidawa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah madaukakin sarki wannan ita ce aƙidar bayan Allah muminai cewa la ilaha illallah babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah koma bayan wannan da yawa Allah kishiya wannan ba aƙida bace ta bayan Allah na kwarai sai Allah ya ce fa innakum فإنكم وما تعبدون fa innakum
فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بحاتمين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون na'am Allah ce fa innakum wa ma ta'budun hakika ku da abinda kuke bautawa ma antum alaihi abinda ku kuke kai to akan wannan abinda kuke kai ku ba ku kasance bi fatini na ba masu iya batar da wani illa man huwa salil jahim sai wanda zai shiga cikin wutar jahim wa ma minna babu wani daga cikinmu illa lahu maqamun ma'lum face yana da wurin tsayawa ko yana da wani aiki sananne wa inna lanahnu safuna kuma hakika mu mu ne masu yin sahu sahu wa inna lanahnu almusabbihun kuma hakika mu mu ne masu yin tasbihi masu sarkake Allah ana Allah madaukakin sarki yana faɗa wa waɗannan mushrikai waɗannan waɗanda suka haɗa Allah da wani wajen bauta waɗanda suka dangana wa Allah ‘ya'ya, Allah yana gaya musu fa'in na kunkuɗin wa mata abuduna da abin da kuke bautawa na gumaka da ababen bautarku, ma an tuma alaihi bi fatini, ko abin da kuke kai ɗin nan ba wani wanda za ku iya ɓatarwa, illa man huwa salil jahil sai wanda dama zai shiga wuta, ma'ana ko da kuke wannan magana, ba ku isa ku ɓatar da wani bawa wanda Allah ya tsarkake, wanda Allah ya nufe shi da shiriya wanda Allah ya shiryar ko ba ku isa ku fitine shi ba ku batar da shi ku sa ya bar abin da yake kai na addini na gaskiya ba ku da wannan iko ku sani duk wanda kuka ga ya bace to dama Allah bai rubuta masa shiriya ba da haka wannan dama batacce ne kuma dama ce na Allah ya gaya mana cewa akwai yan wuta wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-insi wal jinn Allah ya ce mun halatta da yawa waɗanda muka halitta cewa mutane ne ‘yan wuta lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma ba sa gane karatu ba sa gane gaskiya da waɗannan zukata walahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanuwa amma ba sa kallon gaskiya da waɗannan idanu walahum azanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma ba sa jin gaskiya da waɗannan kunnuwa Allah ya ce ula'ika kal an'ami bal hum adall waɗannan kamar dabbobi suke bal hum adall kai bari ma waɗannan sun fi dabbobi bacewa domin dabba tana kan yadda Allah ya halice ta su kuma sun karkace ga fitara da Allah ya halice ya halice su Allah ya ce ula'ika humul ghafilun waɗannan su ne ga falallu to irin waɗannan mutane su ne wanda suke miƙa kai suke miƙa wuya ga shirka suke miƙa wuya ga kafirci suke miƙa wuya ga bata amma hakikanin bayin Allah na kwarai to waɗannan Allah ya kare su babu wani wanda zai bace da haka ubangiji Allah madaukakin sarki ce ku da ababan bautar ku gaba daya ba ku isa ku batar da wani ba sai wanda dama yake dan wuta ne sai Allah madaukakin sarki sai ya hakaito mana abinda mala'iku suke faɗa waɗancan mala'iku da kuke kokarin ku ce ƴaƴan Allah ne to su ma bayan Allah ne ga ma abinda suke cewa wa ma minna babu wani daga cikinmu illa lahu maqamun ma'lum face yana da wani waje gurin da yake tsayawa keɓantacce sananne a cikin sammai kuma yana da aiki da aka ɗora masa baya barin wannan aiki ɗin shi ne ma'anar wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wannan maganar mala'iku ce kamar yadda malamai suka ambata suka ce mala'iku ne suke faɗar wannan su ce ku sani babu wani daga cikinmu face yana da wani guri keɓantacce kuma yana da wata ibada da aka ɗora masa baya ƙetare ta hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah yana cewa attatis sama'u sama ta yi ƙara ta yi kuka wa hukka laha an ta'id kuma ya cancanta ta wannan kukan ma'ana ta motsa manzo Allah ce laysa fiha mawdi'u qadamin illa alaihi malakun raki'un aw sajid babu wani waje daidai da gurin da kafa za ta tsaya wata riwaya daidai da gurin ‘yan yatsu hudu face a gurin akwai wani mala'ika ko dai ya yi ruku'u ko ya yi sujjada ma'ana sama cike take da mala'iku da haka babu wani mala'ika illa lahu maqamun ma'lum yana da wani aiki da aka ɗora masa yana da gurin da yake sananne don haka ba bayin ba ba ba ba ƴaƴan Allah bane bal ibadun mukramuna bayi ne da Allah ya girmama su kuma suna bauta wa Allah madaukakin sarki a wata riwaya manzo Allah ce ma bina sama'i dunya mawdi babu wani guri a sama ta duniya illa alaihi malakun face a gurin akwai mala'ika sajidun aw qa'imun yana mai sujjada ko yana tsaye wanda wannan ya zo daga Abdullahi dan Mas'ud amma malamai suka ce yana da hukumar raf'i sannan kuma ga waccan riwaya wadda nana Aisha ta rawaito wanda Imam Abu Nasr ya kawo ta cikin littafin sa na as-sala to wannan duka yana nuna waɗannan mala'iku kowane mala'ika da inda Allah ya ajiye shi kuma ba sa tsallake wannan guri face Allah madafaci da umarnin Allah ba sa barin abin da Allah ya umarci su suna yin duk abin da Allah ya ce ayi da haka shi ne wa maminna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu safuna kuma mu ne masu yin sahu sahu mana waɗannan mala'ikun suna yin sahu sahu kamar yadda muka karanta a farkon sura wa safati saffa muka ce wannan siba ce ta mala'iku to mala'ikun nan suna yin sahu sahu suna bin umarnin Allah madaukakin sarki abin da ya nuna mala'iku na yin sahu bayan wannan aya akwai hadisi a cikin sahihu muslim daga Huzaifa Allah ya kara masa yarda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace an fifita mu wannan al'umma da abubuwa guda uku na farko ju'ila sufufuna ka sufufil malaika an sanya sahun mu yadda muke yi kamar yadda mala'iku suke yi mana yadda muke yin sahun sallah haka mala'iku suke yi to anan mala'iku suna faɗa cewa suna yin sahu sahu wajen bin Allah madaukakin sarki suna yin sahu wajen girmama Allah wajen tsarkake Allah daga dukkan wata tawaya da haka mu bayan Allah ne mabukata ne a wajen Allah masu kankan da kai ne a wajen Allah madaukakin sarki sannan wa inna lanahnul musabbihun kuma mu din nan dai mu ne masu yin tasbihi ma'ana muna tsarkake Allah dan haka babu yadda za a yi mu zama ƴaƴan Allah madaukakin sarki mu ma tsarkake Allah madaukakin sarki muke yi wasu malamai sun fassara cewa wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani daga cikin mu face yana da wani aiki sananne suka fassara da cewa wannan magana ce ta bayan Allah mu'minai za su fadawa waɗannan mushrikai suna gaya musu cewa kowa cikin mu yana da wani aiki da aka dora masa wa inna lanahnu safuna kuma mu hakika masu yin sahu sahu ne wajen bautawa Allah madaukakin sarki wajen yin sallah wa inna lanahnul musabbihun kuma mu masu yin tasbihi ne masu tsarkake Allah madaukakin sarki ne da haka wasu suka ce wannan magana ce ta bayan Allah mu'minai amma mafi rinjayi wannan magana ce ta mala'iku mala'iku ne suke faɗa kuma wannan ya nuna dama mala'iku bayi ne na Allah madaukakin sarki la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ba sa riga Allah ta hanyar yin wani aiki kafin Allah ya ce a yi kuma suna yin abin da Allah ya umarce su ya alamu ma bai na aidihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada Allah ya san abin da ke gaban su ya san abin da ke bayan su kuma ba wanda za su ce ta sai wanda Allah ya yarda da shi wa hum min khashyatihi mushfiqun wa man yaqul minhum inni ilah duk wanda a cikin su yace ni abin bauta ne min dunihi kuma bayan Allah fazalika najzihi jahannam wannan zamu saka mai da wutar jahannama kazalika najzi zalimin haka muke sakawa azzalimai dan haka waɗannan mala'iku bayan Allah ne ba yaya bane ga Allah madaukakin sarki kuma su ma ga abin da suke faɗa kowanne yana da aikin da yake yi waɗannan mala'iku da Allah ya halitta ba wanda ya san adadin su sai Allah alqur'ani ya gaya mana sunayen wasu ya gaya mana ayyuka na wasu kamar irin mala'ika jibril da ƙur'ani ya nuna mana cewa shi ya sako da alƙur'ani ya karanta wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar a cikin alƙur'ani an nuna mana malik yana tsaron ma'ana wuta wa na ya malikul ya ƙadi alaina rabbuka qala innakum makisun da haka akwai wanda alƙur'ani ya ambata mana wasu kuma an faɗa ayyukansu ba tare da ambatan sunansu ba kowane mala'ika dai akwai abin da yake yi kuma dukkanin suna tsarkake Allah suna mika kai ga lamarin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wa in kanu وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون Allah ya ce wa in kanu la yaqulun didda sun kasance la yaquluna suna cewa law anna indana zikran ina ma muna da wani ambato ina ma muna da wani littafi min al-awwalin daga irin wanda aka saukar wa mutanen farko da kunna ibadallah al-mukhlasina da mun kasance bayan Allah waɗanda Allah madaukakin sarki ya tsarkake fa kafaru bihi Allah ya ce sai kuma suka kafirce da shi fa sawfa ya'lamun da sannu za su sani ubangiji Allah madaukakin sarki a wannan ayoyi yana hakaito mana abinda waɗannan mushrikai suke faɗa gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har suna da awar cewa inda an sokar musu da wani littafi da aka yi ambato a cikin shi aka yi wa'azi aka yi gargaɗi to tabbas da sun zama bayan Allah na kwarai ma'ana suna nuna cewa muddin alkur'ani ya zo muddin aka saukar da littafi za su yi imani shi ne Allah ce wa in kanu da ya ƙuluna duk da sun kasance suna cewa lau an na indana zikiran ina ma a wajen ma akwai wani ambato ma'ana akwai wani littafi min al'awwalin daga cikin irin taban da aka saukar wa da mutanen farko ma'ana suna buri kafin manzo Allah ya zo ina ma akwai wani littafi da aka ambace su aka saukar musu a ciki aka yi bayanin addini ai su masu yin imani ne za su yi imani a wani gurin Allah cewa aqsamu billahi jahda aymanihim sun yi rantsuwa iya iyawarsu rantsuwa iya rantsuwa suna cewa la in ja'ahum nazirun in mai wa'azi ya zo musu la yakununna ahda min ihda al-umam za su zama mafi shiriya a cikin duka al'ummu za su miƙa wuya falamma ja'ahum nazirun ma zadahum illa nufura yayin da annabin ya zo sai kuma suka ba da baya suka juya suka ƙi imani suka ƙi yadda da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar don haka wannan abin da suke faɗa suna faɗa ne cewa lau anna indana zikiran min al-awwali da muna da wani littafi da yi wa'azi daga cikin irin abin da aka saukarwa na farko kama at-taura ko wani makamancin wannan la kunna ibadallahi al-mukhlasin da mun zama bayan Allah waɗanda Allah ya tsarkake sun zama bayan Allah masu tsarkake Allah madaukakin sarki Allah ya ce fa kafaru bihi fa mana aka saukar da littafin aka zo musu da shi aka yi gargadin aka yi wa'azin amma fa kafaru bihi sai suka kafirce da alqur'ani ko suka kafirce da mai gargadi manzo Allah ya zo suka kafirce manzo Allah ya zo da littafi suka kin imani da littafin to dama haka kuma wanda Allah bai rubuta shari'a ba haka yake da abin da za a zo mai da shi ba zai imani ba haka haka kuma da abin da za a game na hujja ba zai gane ba kuma zai karba ba gashi dai har da awa suke in an zo da littafin za su yi imani amma da yazo fa kafaru bihi sai Allah ce fa sawfa ya'lamuna to da sannu za su sani wannan alkawari ne na azaba wa'idun akidun wa tahdidun shadidun alkawari ne na azaba da kuma karfafawa fa sawfa ya'lamuna da sannu za su sani saboda wannan kafircin da suka yi da karyata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suka yi to sani su jira a nan duniya da kuma lahira in sun koma wajen Allah madaukakin sarki sai Allah ya sake jaddada mana alƙawarin da Allah ya yi wa manzanni sai Allah ya ce ni ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون نعم الله شيء ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين تبس حقيقة كلمة متارقة تاغباتا gabayinmu manzanni innahum hakika su lahumul mansuruna su ne waɗanda ake baiwa nasara su ne masu cin nasara wa inna jundana kuma hakika rundunanmu lahumul ghalibuna su ne masu yin galaba ma'ana bayan waɗancan mushrikai sun kafirce sun ƙi imani sun ma cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama sun cutar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun ba da baya to Allah ya faɗa fa saufa ya'lamun da sannu za su sani sai kuma Allah ya sake tabbatar da cewa tintini Allah ya riga ya rubuta Allah ya riga ya tabbatar Allah ya riga ya zartar cewa bayansa mursalai sune masu cin nasara Allah ya ce wala qad sabaqat kalimatuna kalmar mu ta riga ta gabata tintini ubangiji ya riga ya tabbatar ya riga ya zartar cewa lil ibadina mursalin gabayin mu manzanni me Allah ya tabbatar musu innahum lahumul mansurun su ne masu cin galaba haka Allah ya faɗa a wani guri ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya riga ya wajabta ya rubuta la aghlibanna tabbas hakika wallahi zan ci galaba ana wa rusuli ne da manzannina inna Allah qawiyyun aziz Allah madaukakin sarki mai karfi ne kuma mabuwayi ne gagara kowa a wani gurin Allah ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya hakika mu masu taimakon manzanninmu ne da waɗanda suka yi imani fil hayatid dunya a rana a duniya a rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashhad da kuma ranar tashin alkiyama ranar da kowa zai tashi da haka Allah ya riga rubuta wannan kisa suka ce ita galaba da cin nasara ba lallai zama a farko ba za ta iya zama daga ƙarshe in ka bi tarihi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ga farkon lamari manzo Allah ya sha wahala sahabban manzo Allah sun sha wahala musamman ka karanta tarihin manzo Allah a Makka da yadda ya fara wa'azi da yadda sahabbai suka karba kuma suka gamu da azaba kala-kala har manzo Allah ya umarni su hijira zuwa Habasha suka yi hijira ta daya suka yi ta biyu suka dawo abu dai ya ki dadi har aka umarci manzo Allah da yin hijira da sahabbai gaba ɗaya suka dinga fita a hankali babu wata nau'i na azaba da kake tunani ba wa sahabban annabi ba an azabtar da su da duka an azabtar da su da ɗauri an azabtar da su da yunwa an azabtar da su da wuta babu wani nau'i na azaba da ake tunani da ba wannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama ba amma kaga ƙarshe bayan sun yi hijira Allah ya taimake su tun a yakin badar waɗannan kafirai suka fara ganin abin da Allah ya faɗa a cikin wannan sura dama wannan sura makiyya ce sura ce da ta so gabanin hijira kun ga a cikin ta Allah ya alƙawari ce fa sawfa ya'lamun a can gaba zamu karanta Allah yake cewa fatawalla anhum hatta hin wa absirhum fa sawfa yubsirun to wannan abin da Allah ya alƙawari tun a yakin badar suka ganshi an fita yakin badar su sun taho da makamai da ababen hawa amma sabon manzon Allah ba makamai da yawa a gurin su ba ababen hawa har ma ta kai mutum ɗaya ne suke amfani da raƙumi ɗaya mutum uku suke amfani da raƙumi ɗaya in wannan ya hau zuwa wata tafiya zuwa wani lokaci sannan ya sauka sannan ɗan uwan shi ya hau aka yi tafiya zuwa wani zango ya sauka sannan wani ya hau saboda karancin ababen hawa kuma ba su fito da niyyar yaƙi ba sun fito ne da niyyar su tare ayari na ƙurayshawa su karɓe dukiyar da ke gurinsu don a mayarwa da waɗannan waɗanda suka yi hijira waɗanda waɗannan kafirai suka kwace musu dukiya a garin makka to amma abin ya kama za a yaƙi su kuma ƙwararsha sun fito mutum dubu tare da duk wani abin da suke ji da shi na dukiya da dabbobi da ake yankawa da kayan kiɗa da mata ana tafiya cikin alfahari da riya saboda me saboda za a zo a badar a yi waƙa a shagiya a cashe don larabawa sauran kabilun laraba su ji labari su dinga jin tsoronsu za Allah ya shawarci sahabbai cewa to gashi ban fito da yaki ba amma ga abin da kuma kafirai suka yi na runduna mai yauke gani duka sahabban manzon Allah al-muhajirun wal ansar suka ba manzon Allah jawabi na karfafa gwiwa suka ce ya rasulullahi ka tafi da mu duk inda kake so kuma duk inda zaka shiga ka shiga ba wanda zai ja baya a cikin mu ka dauki abin da yake so a dukiyar mu ka bar abin da kake so suka ce wallahi abin da ka ɗauka ya fi soyuwa a gurin mu fiye da abin da ka bari da haka suke manzan Allah alkawari almuhajiruna wal ansar suka tsaya su mutum ɗari uku ne da wani abu waɗancan kuma mutum dubu amma a haka aka buga yaƙi kuma Allah ya taimaki musulmai suka karya waɗannan kafirai suka ragargaza su a kashe wajen mutum saba'in manya-manya daga cikin kafirai saura suka gudu kuma aka kama mutum saba'in suka zama ribatattun yaƙi to wannan kun ga galaba ce amma daga baya ta zo da haka ba lallai bane yayin da kake da'awa farkon lamari ka samu nasara zai yi wasi da karshe sannan kuma zai yi wa ma nasarar tana lullube cikin abin da kai na haƙuri na karantarwa din na dagewa na tsayawa kan mabda'inka abin da kake kai har mutuwa ta same ka wannan shine nasarar da baka bar wannan da'awa ba baka bar wannan kira baka ja da baya ba amma ka sani alkawari ne Allah yayi cewa manzanninsa da bayansa ya ce wa inna jundana rundunanmu rundunanmu a nan yana nufin waɗanda suke masu bin Allah maɗaukakin sarki waɗanda suke kan tafarkin addinin Allah da waɗannan su ma Allah ya riga ya rubuta cewa lahumul ghalibuna su za su ci nasara da haka duk lokacin da mutane suka tsaya kan addinin Allah suka tsaya kan gaskiya to tabbas Allah zai taimake su in kaga musulmi na cikin irin halin da muke a yau to da gurin daga musulmai ne su ne su rike alƙawarin da Allah yi ba amma in sun rike to tabbas Allah zai taimake su ajilan aw ajilan da haka wannan alƙawari ne da Allah yayi kuma alƙawarin Allah baya tashi Allah madaukakin sarki yana cika alƙawari da haka Allah yake faɗa a nan cewa na riga kalma ta riga ta gabata ga bayan mu manzanni cewa su ne masu cin nasara wa inna jundana lahumul ghalibun kuma rundunar mu su ne masu cin galaba da haka abinda za a iya rasulallah ka ci gaba da da'awa sai Allah ya ce mai fatawalla anhum fatawalla anhum hatta hin wa absirhum fasawfa yubsirun أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فتولى عنهم فكوت دكي كجوية ما يقبلس حتى حين حرزوا ونلوكتي وأبصرهم كجراس كم يدعو سمع لميس كفسر أبصرهم yana nufin anzirhum ka jinkirta musu wasu ka ce wa absiruhum ma'ana ka kalle su ka ganan musu fa sawfa yumsiruna su ma da sannu za su gani afa bi azabina yasta'jilun yanzu da azaban mu suke gaggawa suna cewa ta zo fa idza nazala bi sahatihim idan wannan azaba ta sauka a farfajiyar su fa sa'a sabahul munzarin to safiyar waɗanda ake wa gargadi ta munana ma'ana Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama fa tawalla anhu ka kawar da kai da gare su ma'ana manzo Allah yayi hakuri da cutar wanda suke mai shine fatawalla anhu yayi hakuri da cutar wanda suke yi ya jira zuwa wani lokaci da Allah ya kaddara zai zama shi zai ci nasara aqiba kyakkyawa makoma kyakkyawa tashi ce dan haka ya jira ilahin zuwa wani dan lokaci shine galibin malaman tafsiri suka ce ana nufin zuwa lokacin badar sai gashi a yakin badar yadda Allah madaukakin sarki ya karya su ya daidaita su kuma ya taimaki musulmai har ta zama ranar yawmal furqani ranar da aka lallabe tsakanin ƙarya da gaskiya ranar da Allah ya tabbatar da musulunci ya ɗaukaka shi ya kuma karya kafirci to aka ce manzo Allah ya kawar da kai ma'ana ya ci gaba da da'awa yayi hakuri kada ya ma'ana ya ja baya kada wannan abin da suke ya hana su da'awa ya hana shi da'awa ya ci gaba da yi ya jira wa absiruhum ka kalle su ma'ana ka ganan musu wa absiruhum ka jira musu ka ce su jira fasoba yubsiruna da sannu za su gani su jira da sannu za su ga abin da Allah zai kaga in mutun yana da hankali ya zama wannan daga wajen Allah babu shakka abu ne dake da ban tsoro matuka Allah ya ce mutun ya jira da sannu zai gani Allah ya ce dan haka su saurara to lokacin da wannan aya ta sauka sai suke gaggawa to in haka ne azabar ta zo mana ai dama ita muke jira ai haka muke jira sai Allah ce afa bi azabina yasta'jilun yanzu da azaban mu ne suke gaggawa gaggawar azabar da za ta zo da gare mu suke yi sai Allah ya ce fa iza nazala bi sahatihim su sani idan wannan azaba ta sauka bi sahatihim a farfajiyar inda suke a filin da suke fasa asbahul munzari to wannan safiyar ta wanda aka yi gargadi ta munana ana an yi magana safiya domin galiban an fi kai hari da sassafe an fi kai hari ga abokan gaba da sassafe wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fita jihadi idan ya je gari yakan tsaya ya kwana ya jira asuba idan ya ji kiran sallah to ya san musulmai ne sai a wuce idan ba a ji kiran sallah ba to alamar wannan ba garin musulmai bane kiran sallah abu ne mai girma shi'ar ne na musulunci yana nuna garin musulmai ne ka ji kiran sallah kuma wanda haka lamarin yake duk inda ka je inda musulmai suke in lokacin kiran sallah ya musamman da asuba lokacin da kowa yake kwance ba hayaniya to zaka ji kiran sallah yana tashi alama cewa gari ne na musulmai domin za Allah ya ji wannan sai a wuce aka ji babu to sai aka yi musu farmaki dan haka ya inganta a cikin hadisi wanda Imam Anas ya rawaito hadisin ya zo a cikin sahihai Bukhari da Muslim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari a Khaibar ana ya tafi da rundunar shi ya je bakin garin Khaibar ya tsaya ya kwana da ya wayi gari da gari ya wayi mutanen gari suka fito da fartanya da gatara za su tafi gurin noma da gurin aiki sai suka ga runduna da suka gani sai suka dawo suna cewa Muhammadun wallahi Muhammadun wal khamis suna cewa Muhammad ne wallahi Muhammad ne da runduna ga sunan sun sauka da runduna a bayan gari kun san Khaibar guri ne da yake sansani ne na Yahudawa da manzo Allah ya tafi ya kwana da gari ya waye su ba san wannan rinjinar ta zo ba kamar yadda muka ambata manzo Allah yakan kwana ya saurara idan ya ji kenan sallah to ya san musulunci ya riga ya zo dan haka musulmai ne da gari ya waye suka fito suka ga manzo Allah da rinjina suka koma suna faɗa suna ta gashi nan fa da rinjina sai manzo Allah ya ce Allahu akbar manzo Allah ya kabbara ya ce kharibat khaybar khaybar ta lalace an gama da khaybar inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul munzari manzo Allah ce mu idan muka sauka a farfajiyar garin mutane gari ya wayi ba musulunci a garin to fasa'a sabahul munzari safiyar waɗannan wanda aka yi wa gargadi suka ki karba to ta riga ta yi muni wanda ya gwada kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya yaki mutane sai ya tura musu da da'awa sai ya tura musu da kira zuwa ga addini in sun fandari suka ki shiga kuma ba za su ba da jizya ba sai manzo Allah ya yake su da haka manzo Allah ya ce to in mun je gari na irin waɗannan mutane to sabiyar su tayi muni dan abin da zai biyo baya ba abu ne wanda suke zato to shine anan ma Allah ya ce fa iza nazala bi sahatihim idan wannan azaba ta sauka a inda suke fasa'a sabahul munzarin to safiya ta waɗanda aka yi wa gargaɗi almunzarina to tayi muni ranar za su ga abin da ba sa zato su daina gaggawa da azabar Allah madaukakin sarki azabar Allah mai zuwa ce kuma ta riga ta zo kamar yadda muka ambata tun a yakin badar aka daidaita su aka karya lagonsu dida an dawo an yakin uhud a yakin uhud nau amma sun samu nasara amma kuma nasara ce da bata daure ba domin bayan shi kuma an ci gaba da karya su karshe har aka yi fatku makka musulunci ya shiga garin makka ala raghmi unufihim duk da ba sa so amma sai da musulunci ya shiga garin makka aka wayi gari ko dai mutum ya musulunta ko mutum ya mika wuya ya sallama ko kuma mutum ya gudu ya bar garin makka wannan duk alkawari ne na Allah da yayi cewa a bayan Allah mursalai su ne masu cin galaba sai Allah ya sake cewa wata walla anhu wata walla hatta hin wa arsil fasawfa yubsirun na Allah ya ce wata walla anhum ka kawar da kai ka kyale su ka ci gaba da da'awa hatta hin har zuwa wani lokaci ma'ana zuwa ranar tashin alkiyama wancan na farko a nan duniya Allah ya gwada musu to haka ka ci gaba da karantarwa da wa'azi hatta hin har zuwa wani lokaci shine lokacin tashin alkiyama a ranar za su tabbatar da duk abin da ka faɗa gaskiya ne shi yasa a yakin badar bayan an kashe su an gama yakin an ɗebi manya-manyan gawaki na manya-manyan kafirai an je an zuba cikin rijiya wata tsohuwar rijiya da aka zuba a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo bakin wannan rijiya ya dinga kiran su ɗaya bayan ɗaya da sunayensu yana cewa da manzon Allah ya kira su da sunayensu bayan kwana uku da zuba su cikin wannan rijiya sai manzon Allah ya ce hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan yanzu kun samu abinda Allah ya muku alƙawari na azaba gaskiya ne manzon Allah ya ce mu mun samu alƙawarin Allah gaskiya ne da Allah ya alƙawari dama manzon Allah zai samu galaba sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur Allah ce za a karya wannan runduna kuma za su juya baya da haka kafin ma a fara yakin safiyar da za a yi yakin manzo Allah ya fito da safe yana nuna wa sahabbai cewa nan za a kashe wani nan za a kashe kafiri wani nan za a kashe kafiri wani sannan manzo Allah ya baiwa kowa gurin da zai tsaya wa idza gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya Allah ya masa alƙawarin nasara duk da haka manzo Allah ya kwane na addu'a yana ta roƙon Allah yana ta roƙon Allah yana ta addu'a har sai jira Abubakar yana cewa Allah zai amsa maka ya Rasulullah to wannan abu ya faru manzo Allah bayan sun mutu manzo Allah yake cewa to yanzu kun samu abinda Allah ya muku alƙawari gaskiya ne sai jira Umar ya ce ya Rasulullah ya kake magana da gawawaki sun riga sun rube manzo Allah ya ce ai kai yanzu baka fi su jin abin da nake faɗa ba Allah ya raya su dan su ji kuma ya ƙara zama musu azaba da takaici cikin yanayin da suke to da haka Allah yake cewa wa tawalla anhum tahi wa absir ka sake duba ka sake yin jinkiri ka sake jinkirta fa sawfa yubsiruna da sannu su ma za su ga abin da zai same su kuma wannan abin da Allah ya faɗa din ya tabbata da haka Allah ya sake karfafa shi anan sannan sai Allah ya ce ne سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Na'am, Allah ya ce subhana rabbika rabbil izza sarki ya tabbata ga ubangijin ka rabbil izza ubangijin buwaya amma yasifuna dangane da abin da suke sifatawa wa salamun kuma aminci ya tabbata alal mursalina akan manzanni walhamdulillah yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai wannan shine abin da suke kira bara'atul ikhtitam ko bara'atul khitab ma'ana surar ta cike da abin da yake na kyakkyawar cikewa a cikin surar in kun lura mun karanta abin da ya shafi maganar annabawa musamman guda shida annabi Ibrahim annabi Musa annabi Nuh sannan muka karanta abin da ya shafi annabi Ilyas annabi Lut da kuma ah, annabi Yunus to duka waɗannan annaba mun ga yadda suke gwagwarmaya da mutanensu da yadda suka kira su zuwa ga gaskiya amma mutanen ba sun ba da abin da Allah ya saukar sannan bayan wannan ƙarshe kuma sai aka sake da mana da maganar irin yadda kafirai suke dangana wa Allah ɗa har suka yi da'awar mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata da irin yadda suka sanya wa Allah abokan tarayya suke bauta wa Allah tare da wasu abuwa ko suke bauta waɗannan abuwa da sunan su za su kusantar da su zuwa ga Allah to duk irin waɗannan abuwa duk gaba ɗaya abuwa ne wanda suke marasa kyau da haka sai a surar ta cike da tabbatar da tsarki ga Allah subhana rabbika sarki ya tabbata ga Ubangijinka. Ma'ana duk waɗancan abuwa da ake raɓawa Allah na ababen bauta na gumakan ba'al, na waɗannan ‘ya'ya mata da ake dangana wa Allah, na waɗannan ababen shirka duk ba aka bane Ubangiji ya tsarkaka. Allah maɗaukakin sarki mai tsarki ne, zatin Allah ya tsarkaka, Allah bai da abokin tarayya. Sannan kuma sai aka raɓa Allah, aka ma'ana sunan rabbu aka raɓa shi zuwa ga zamir na annabi sallallahu alaihi wasallama. mana ya rasulallah ubangijinka wanda ya halicce ka Allah mabuwayi ne sannan mai tsarki ne ya tsarkaka daga dukkan wata nakasa daga dukkan wata tawaya sannan rabbil izza ubangiji ne na buwaya ubangiji shine al-aziz mabuwayin da babu wani wanda ya gagara Allah in kaga mutum yana abu Allah ya kyale shi to kyale shi yayi ba wai dan ya gagara ba Allah yana iya jinkirtawa amma baya kyalewa da haka duk wani wanda yake jin shi mai izza ne mai buwaya ne mai ɗaukaka ne to wannan buwayar tashi da izzar tashi ba ta kai komai ba a wajen Allah maɗaukakin sarki kuma ya tabbata a hadisi Allah maɗaukakin sarki yana faɗa cikin hadisin kudusi yana cewa alkibri ya uridai girma da buwaya da izza Allah ya ce nawa ne man naza'ani fihi kasartu duk wanda ya ce zai jayayya da Allah cikin wannan sai Allah ya dankwafar da shi babu wani wanda zai nuna izza da buwaya face sai Allah ya kaskantar da shi kuma Allah ne yake ba da buwaya da ɗaukaka ga wanda ya ga dama walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakin almunafiqina la yafqahun munafikai bul sani ba suna ɗaukan su ne masu girma ko masu daraja to Allah ya ce subhana rabbika sarki ya tabbata ga ubangijinka rabbil izza ubangiji mai buwaya amma ya sifun dangane da abin da suke sifata Allah da shi na faɗar abin da suke faɗa. To da Allah ya tsarkake kanshi sai kuma Allah ya yi sallama ya tabbatar da aminci ga manzanni ya ce wa salamun aminci ya tabbata alal mursalina akan manzanni saboda mai ni salamati ma qalu dan abin da suka faɗa abu ne mai kyau duka manzannin Allah sun tsarkake Allah sun girmama Allah sun tsarkake Allah daga tawaya to sai Allah ya musu sallama ya ce wa salam aminci ya tabbata alal mursalina akan manzanni dan me saboda su ma abinda suka faɗa abu ne mai kyau abu ne na tsarkaka sannan sai Allah ce walhamdulillahi godiya da kirari da ɗaukaka sun tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai anan suka ce labazin subhanallah tsarkake Allah ne daga dukkan wani aibi tsarkake Allah ne daga dukkan wata tawaya sannan kuma a cikin shi akwai tabbatar da kamala ga Allah domin yayin da ka tsarkake Allah daga sibobin na ƙasa to kuma shine ka tabbatarwa da Allah sibobin kamala duk wata siba da za ku wa Allah mara kyau to ka tabbatar wa da Allah cikar kishiyarta idan ka ce Allah baya zalunci to kana nufin Allah mai cikakken adalci idan ka ce Allah madaukakin sarki mai izza ne da buwaya ka tabbatar masa da izza da buwaya to kuma ka kore masa abin da yake na kaskanci wannan baya tare da Allah madaukakin sarki to da haka anan da Allah ya tsarkake kanshi to kuma a gefe guda kuma ya tabbatar wa da kanshi kamala to kuma da yace alhamdulillah alhamdu kuma siba ce ma'ana godiya ce ga wanda yake abin godewa mai cikakken sibobi da kamala kuma duk wanda yake da cikakken sibobi da kamala to kuma ya tsarkaka daga tawaya da haka kalmar subhanallah tana kunsar abin da alhamdulillah ta kunsa to dukansu kuma in ka hada cikakken yabo ne ga Allah madaukakin sarki dan haka Allah ya cike surar da yabo da kirari ga Allah Ubangijin talikai. Akwai hadisai da yawa da aka rawaito da suke gwada cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan yi sallah yana faɗar wannan kalma, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amma waɗannan hadisai ba su inganta ba. Akwai wanda aka rawaito cewa a ya zo a hadisi man sarrahu an yaktala bil mikyalil awfa wanda yake so yayi aw da ma'auni cikakke min al ajri na lada yawmal qiyama ranar tashi al qiyama falyaqul akhira majlisihi hina yuridu an yaqum wai karshen majalisin sa in ya zauna zai tashi to yace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya faɗi wannan shi ma wannan riwaya bata inganta ba akwai abin da aka rawaito daga sayyidina ali wa Allah ya kara masa yarda shi ya zo da sanadi muttasil daga sayyidina ali cewa yakan faɗi wannan kalma yayin da zai tashi abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama shine ma'ana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan ne ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma waɗannan hadisai da suka zo cewa ana faɗar wannan yayin tashi ko yayin gama sallah waɗannan hadisai ba su faɗa ba su tabbata ba kamar yadda imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala ya kawo su kuma ya yi ishara zuwa ga raunin ruwayoyin haka nan shek muhammad nasiruddin albani cikin littafin sa silsilatul ahadith as-sahiha a silsilatul ahadith ad-da'ifa ya yi ishara zuwa ga waɗannan hadisai cewa ba su inganta ba amma ba laifi kamar yadda muka saba dan mutum ya yi addu'a ya ciki da wannan ba a matsayin cewa ya inganta ba to babu laifi kalmomi ne na yabo ga Allah maɗaukakin sarki da kuma salati da sallama ga manzanni waɗanda suka isar da sakon Allah amma cewa ya tabbata ɗin to shine wannan bai tabbata a cikin hadisi ba da wannan muka zo ƙarshen tafsirin wannan sura ta suratul safati muna masu roƙon Allah maɗaukakin sarki da sanya mu aiki da abin da muka ji abin da yake na hani kuma mu hannu mu bar shi Allah kada ka sa alkur'ani ya zama hujja a kanmu Allah ka sa alkur'ani ya zama hujja gare mu ya Allah maɗaukakin sarki ka yafe mana zunubanmu ka yafe mana kurakuranmu ya Allah ka karɓi abin da muke gabatarwa abin da yake na kuskure Allah ka nuna mana ka ba mu ikon guje masa Allah ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka da dukkan kasashen musulmi gaba daya Allah madaukakin sarki ka ji kan magabatan mu iyayen mu da malaman mu da ƴaƴan mu da ƴan uwan mu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka sa mu cika da imani ka tashe mu tare da annaba da siddiqai da salihan bayi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk